أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان هو مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai taron albarka masallaci da ke daura da gidan distinguished sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai taron albarka yau dai muna yinin juma'a haji babbar rana daidai da goma sha biyu ga watan uku musulunci watan rabinil awwal hijira yau na da shekara 1447 daidai da biyar ga watan tara na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba mana cikin sura mai namba ta goma sha tara idan ka kirgo surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta ita ce suratu maryam alaihassalam a makon da ya gabata darasi ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 74 yau za mu tashi aya mai namba ta saba'in da biyar a cikin wannan tsura mai albarka suratu maryam alaihassalam wannan kuma shi ne darasinmu na goma cif tilka asharatul kamila a cikin wannan tsura mai albarka faɗin allah ta'ala da yake cewa ulman kana fi dalala ulman kana fi dalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا آية دمك سياء كانت أماكن دي قباتا إذا وكم أهلكنا قبلهم من قرن Allah ta'ala yake izina da a yi waiwaye a dan tafiya game da mashirikan maka da sauran kafiran duniya yake cewa kam da yawa a halakana kablahum min karni wadda muka halakar in ji Allah da yawa daga cikin alƙariyu ai al'umam al'umamul madiya al'ummatai da yawa da suka shuɗe tun daga kan mutanen annabi nuhu alaihi salam annabi hudu annabi salihu annabi luta annabi sha'aibu da sauran annabawa da Allah ta'ala ya turo su zuwa ga mutane su ko mutanen ba su imani da su ba to Allah ya ce irin waɗannan mutane ba su imani ba Allah ya halakar da su ki ake wa mutanen maka izina da wannan da sauran mutanen da suka zo bayan wannan din duk ƙarfi duk dukiya akwai wanda suka fi suka taka suka wuce amma Allah ya halakar da su shine wa kam ahlakana qablahum min qarnin hal tuhiswa min qarnin hum ahsanu asasan wari'iya asasi ne ma wanda sun fi su yawan dukiya wari'iya kuma sun fi su abubuwan bankaye na gidaje da benaye da fadoji da lambuna suna da wannan dukiyoyin da nau'i nau'i irin wannan dukiyoyin amma duka Allah ta'ala ya halakar da su ya mai da su kabarukana sai Allah ta'ala ki ce kulkace da su man kana fi dalala wanda ya kasance iyakan bata an gane ko wanda ya kasance akan bata yake kuma an yi masa wa'azi ya ke dawo ko kuma ya ke zuwa gunda zai ji an masa wa'azi to irin waɗannan faliyan mutu lahur rahmanu madda sai ubangiji ya musu ƙari almadu shine al-ibala sai ubangiji ya musu daɗi ya ja rayuwarsu ko ya hore musu abubuwan da za su ƙara shagaltar da su a duniya an fahimta ashe duk mai saɓan allah ko mujirimi samun dukiya gare shi ba alkhairi ba ne tsawon rayuwa gare shi ba alkhairi ba ne wannan jan da allah zai yi masa to kamar talala ne mai kamar saki in har mutum aikinsa saba wa Allah dare da rana da aikin ta'addanci da aikin kaba'iranci kaga kuma kullun samunsa karuwa yake kullun lafiya karuwa take a jikinsa to babu shakka ubangiji da niyya ya masa ya mai talala sai ya gama gundinsa sai Allah ta'ala ya kama shi shine Allah ta'ala ke cewa falyamdullahu arrahmanu madda sai ubangijin ka mai rahama ya musu dadi ya ja rayuwarsu a duniya ko ya dada musu dukiya an gane ko shine idalatu idalatu bi idalati umrihi wa iksaru malihi sai Allah ya ja rayuwarsa yi tsawon kwana sannan kuma Allah ya dada mai dukiya hatta izara aw mayu aduna har sai lokacin da ya ga abin da aka alƙawaranta masa tunda akwai alƙawari biyu wanda Allah yi wa mutane mutanen kirki an musu alkawarin aljanna mutanen banza an musu alkawarin azaba kuma kowane alkawari sai Allah ya cika shi alkawarin Allah baya saba a lokacin da suka ga abin da ubangiji alkawaranta musu immal azaba ko kuma ko dai dai alkawarin Allah ya azabtar da su a duniya ay kalqatali wal usra kamar Allah ta'ala ya bawa mumine dama a wajen yaƙi a karkashi su da yawa tunda an yi wannan a badar an kashe su da yawa da sauran yaƙoƙi da aka yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya arawa mumine rana sun kashe kafirai da yawa to shi wannan ita ma ɗaya ne daga cikin ɗanɗana azaba a duniya kuna gani shugabanninku na kafirci a rushe su a ciccike madogararsu a kashe manyansu to ku ƙanana kamar Allah iya azabtar da ku da wannan ne ana fahimtar wannan shine immal azaba ko dai Allah ya azabtar da su a duniya akan kin bin Allah da suke a rushe madogaran su a kama shugabannin su a karkace a daddaure kamar an dandana wa mabiyan azaba kenan dan dukkan ko a yaki ne aka ce yau an kama shugaba an kama komanda ko an kai komanda kasa yaki ya gare an riga an ci galabar ku a yaki to Allah iya da iko yi wa kafiran duniya wannan sai ya bawa musulmi dama su kashe shugabannin kafirci kamar lokacin da aka yi abada an ce sai da aka kashe manya-manya daga cikin kafiran ƙwarashiya sama da mutum saba'in an raunana su an sa musu rauni mai yawa daga nan su mabiyan suka yi cikin damuwa da dimuwa to in Allah ya so zai azabtar da kafirai ta wannan hanyar kamar a yanzu ne a ce Allah ya bawa musulmi dama an kashe shugaban Isra'ila an kashe shugaban amerika da su rasha da su palestine kai abubuwan da su faransa da su ingila a ce allah ya haɗa su a wani jirgi su tashi allah ya babbake su a sama kaga a rage iri ko yau allah zai iya wannan a rage iri don allah ya so zai yi wannan kaga idan ya yi an karya kashin bayan kafirci kafin ya toho ya zama ya ƙara ƙarin ya ƙara girma to an wuce an sha gaban su da yawa to in allah ya so cikin hikimarsa sai wannan inna allah ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne akan komai inda lokacin manzo Allah ma an yi wannan shine immal azaba wa imma sa'a ko kuma Allah ya jirkinta sai sai alkiyama ta yi ya ba su dama su ta abin da suka ga dama a duniya su fada a ji su taka ya taku su daure ya daure su kashe ba bai shi musu kala su abin da suka ga dama Allah dama iya cewa umli lahum innaka dimati Allah iya musu talala ne mai kamar saki kamun Allah mai tsanani ne to duk wanda ga iya wannan ko dai Allah ya kawo azabatin a duniya ta babbage shi ko kuma Allah ya jirkinta masa sai ya je eh ya mutu sai Allah mai kamun farko da ƙarshe na kanal akhirata wal ula Allah mai kamun farko da ƙarshe a lokaci daya shine in masa al mustamila ala jahannam wanda suna mutuwa jahannama ce makomarsu sai da kulunaha sai a shigar da su wutar jahannama din to a lokacin fasaya alamuna za su yi sani man huwa sharrun makana wane ne yafi samun mafi wane ne yafi samun sharrin gun zama an gane ko da muminai masu rauni ko kuma su masu izza a duniya da suka mutu akan kafirci in an mutu an je lahira waye yafi samun mummunan gun zama Allah ke ci a tambaye su da wanda makomarsa wuta ce da wanda kuma kuma su aljanna ce shine manhuwa sharu makana waye yafi samun gun zama mafi shari sannan wa adafu junda waye yafi samun rauni cikin mataimaka su dai muminai in Allah ya sa muna cikin su cewa mala'iku ne za su raka mu gidan aljanna daga filin hisabi an ba da littafi an yi kaza an yi kaza an sallame mu sai ya ce mala'iku ku raka su suna ce salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin Allah ya sa muna cikin su kaga duk wanda mala'ika ne ke raka shi ai babu shakka iya da badakari a bayansa tunda mala'ika ɗin Allah ya bashi dama zai iya halakar da duniya a sakan ɗaya duk duniyar nan wallahi mala'ika in Allah ya bashi dama wallahi kafin ka buɗe ido ka rufe Allah ya halakar da ita sanin mala'ika an ce mala'ika jibril alaihi salam iya da fuka-fukai sun kai ɗari shida fiffikensa ɗaya kan ɗaya amma ɗaya in ya ware shi yadda Allah ya halicci shi ɗaya ma ba da zai zauna a duniya da shi ballantana guda ɗari biyar da sittin da casa'in da tara ɗaya ma in ya baje shi ba zai samu kun zama a duniya ya sa duk zuwan da yake wa manzan Allah da siffar ɗan adam yake zuwa musa ba da siffar mala'ika ba amma lokacin da je isra'i da miraj ya ga mala'ika a siffarsa an gane ko wala kadar ahu nazlatin ukra ya gan shi a wani wani matsayi daban ba matsayin da yake zuwa musa a duniya ba an fahimci wannan to wannan shi ne Allah ta'ala ke cewa man huwa sharrun makanin wa atafu junda waye yafi masu rauni daga cikin mataimaka a awanan ahum am almu'minun su din kafirai da suke irin wannan mutuwa suka ga hannun mala'iku suka dinga kora su suna tura su wuta ko kuma a masu imani da aka samu mala'iku suna raka su aljanna waye yafi samun mafi sharri gun zama kuma waye yafi samun rauni cikin yan rakiya da mataimaka an gane ko malike cewa wa junduhum ash-shayatin su kafirai rundunarsu ta shedanu ce wa jundul mu'minina alaihim wa jundul mu'minin al-mala'ika su kuma rundunar masu imani mala'iku mala'iku su kafirai rundunarsu shedanu su kuma masu imani rundunonin su mala'ika kasan mala'ika yafi karfin shedan ko ba ma hadi to kaga mu'mine ne masu samun nasara dama nasarar masu imani tana nan a farko da ƙarshe sai dai jinkiri da kuma rashin haƙuri amma Allah ya alƙawarin ɗaga masu imani da ba su nasara a kodin lokaci amma akwai jarabawa za ta yi gaggashi kafin nasarar ta zo akwai jarabawa kuma jarabawa nan ta ko'ina za ta iya zuwa daga Allah na'am aya ta gaba ويزيد الله الذين اتقوا هدى ويزيد الذين ويزيد الذين ويزيد الله الذين هتدوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله تعالى yake cewa yazidu Allahu allazina hatadau ai allazina hatadau waɗannan da suka kama hanyar shiriya a kullum suka ba wa addini lokacinsu in dukiya gare su suka ba wa addini wani yanki daga cikin dukiyarsu suka samu kulawa ta musamman game da addini addini iya da lokaci a rayuwarsu ko neman iliminsa ko ɗaga shi ko tallafa masa ko taimakonsa in dai sun hau wannan hanyar to Allah ta'ala yake cewa zai ƙara musu shirya zai ƙara musu imani wa yazidullahu alladhina hatadaw hudan duk wanda suke kokarin neman shari'a to sai Allah ya ƙara musu kaga a yi sabanin wanda ya zauna a daskare kenan baya zuwa gun karatu sallan masu ya ga dama yake yi ba shi da alaka da addini baya tambaya in abu ya shige mai duhu sai dai da kai da ki da ka ba a ba ruwansa kawai ki dai sunan sa idi ko musa kawai shike ne iya ganin an mutu zai ga aljanna ko ba haka bane addini sai an karanta shi dole sai an fahimce shi wanda ba a gane ba sai an yi tambaya haka addini yake da haka yazo kuma da haka zai tafi ba ɗaya daga cikin wanda ya koshi da addini ya ce ya gama da komai a ɓangaren addini babu shi dole akwai gunda zai shige mado akwai gunda kai ma sai na hikin sai ka buƙaci buɗi da neman sani to haka addini yake to duk wanda suke ƙoƙari wajen neman addinin da fahimtarsa da aiki da shi to Allah ya ce zai ƙara musu shirya ويزيد الله الذين هتدوا هدى والبقيات الصالحات البقيات الصالحين هي طاعات تبقى لصاحبها shine ayyukan da'a da nagarta da suka wanzu a gun masu ita ma'ana ta yi aiki Allah ya karba shi ne baqiyatus salih a wata fasara ta malaman tafsiri yi azumi Allah ya karba ya zama baqiyatu salih kai sallah Allah ya karba ya zama baqiyatu salih kai azumi ko sadaka ko karatun Qur'ani ko tilawa Allah ya karba ya zama baqiyatu salih an fahimta wanzu kuma suke cewa baqiyatu salih shine kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wanzu kace baqiyatu salih dace salatu tasbih sallanan da ake cika ta da tasbihai wanzu kace ita ce baqiyatu salih to ala dai ayi hal kowane ɗaya daga ciki abu ne mai kyau baƙiyatu salihah da wanzazzun ayyuka na alkhairi inji Allah wanda Allah zai karɓe su ya tabbatar da su khairun inda rabbika sawaba su ne suka fi alkhairin sakamako gun ubangijinka wa khairun maradda almaraddu shine almarja kuma shine mafi alkhairin makoma a ce Allah yi aiki Allah ya karɓa to shi ne mafi alkhairi akan dukkan wani sakamako da za a baka a duniya kuma shi ne zai nuna mace gun da za ka koma babu shakka gune mai kyau gune wanda Allah ta'ala ya share ma hanyar sai dai ka je ka zauna ka huta kuma shi sharuɗin karɓar aiki malamai suna cewa abu ne guda biyu al-ikhlas wal mutaba yin aikin dan Allah da kuma bibiyar ya manzon Allah ya gabatar da aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne sharɗin karɓar aiki duk aikin da za ka yi ka sarai Allah ya karɓa ka to ka ɗora shi a wannan mizani ya yi aiki lasi don wa za ka yi don Allah za ka yi ko don ka birgi ko don ka bi wani haushi ko don a ce baya kai ko baya irin sai ka tambayi zuciyarka da wani manufa za ka idan Allah ya taimake ka manufarka mai kyau ce to ka samu rabin rabin makin karɓar aiki ɗaya rabin kuma shi ne muta ba a suna aikin da za ka yi a suna mai matsayinsa yaya ma'aikin Allah ko sahabai ko magabata san gudanar da shi wannan duk wanda zai aikin ibada wannan shi ne abin da ya kamata ya duba ya tsarkake zuciyarsa sannan kuma ya binciki yaya matsayin aikin yake a shari'a aka gabatar da shi a shari'a amma imtar nan shi ne baƙi ya cusa da ta kairun inda da bika sawaban wa kairun marar da na'am ayatu gaba أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا wannan aya malaman tafsiri suna cewa ta sauka ne akan wani kafiri mai suna Asi bin Wa'il Asi bin Wa'il to suna rigima da wanda daga cikin sahabbai wanda yake da rauni shi wannan asibi na wa'id iya cikin manya-manya daga cikin kafiran maka sai ya zalunci wannan sahabi domin iya da rauni da yawa ya zalunce shi haƙinsa da ya buga ya buga bai bashi haƙinsa ba sai ya ceto na barka da Allah idan mun ji alkiyama Allah zai kwata an bayyana da jikin da duniya ka abu karfi na nayi nayi ka bani baka bani ba to idan mun je lahira Allah zai kwata mu ma'ana ya mai Allah ya sai rabu da shi to shi asibin wa'il sai yake cewa in an je lahira ma ai mu ne masu kudin haka yace an gane ko in an je lahira ma mu ne dai a can din ma yanda mu ne a gaba a duniya to a can din ma mu ne yanda kuke talakawa a duniya masu rauni in kun je can ma haka ne haka asibin wa'il ya faɗa to shine Allah ya mai wannan tambayoyin a fara'aitar ladhi kafara bi ayatina shin ba ga wani wanda ya kafir cewa ayoyinmu ba ma'ana duk wanda ya zalunci ya zalunci mai rauni ya hana shi haƙƙinsa to iya cikin mutane su kafir cewa ayoyin Allah tunda Allah ya haramta zalunci kuma ya ce haramu ne a junan kuma ya ce a duk wanda aka zalunta Allah zai kwatar masa haƙƙinsa matakar bai yafe ba ana gane ku to sai Allah ya ce allazi kafara bi ayatina wa qala yace la'uta yanna malan wa walada ai in mun je kiyamar ma mu ne ba su kudi yadda muke da kudi da ƴaƴa da fantamawa a duniya a lahirar mu haka amma inda kaga wannan magana ce ta baki kawai zalikum qauluhum bi afwahihim magana ce ta baki amma me matabbatar ta molan wannan shine molan kai amma inda wannan shine molan kai mutun ya faɗi magana babu dalili kawai abin da ya ga dama ra'ayinsa zai faɗa to da ya faɗi ra'ayinsa da yake ya taɓa tauhidi ya taɓa lahira sai Allah ya jero masa wa'ansu tambayoyi daga cikin tambayar sai Allah ya ce a tambaye shi attala al-ghaiba shi wanda ya ce in an je lahirar a can ma su ne masu kuɗi ko masu ƴaƴa da dukiya ya leko allalohin mahfuz ne ya ga haka a rubuce ina tambaya ta farko attala al-ghaiba an tsinkayar da shi gaibi an mai kashafi an yaye masa hijabi ya gano allon kudura a rubuce cewa in an je lahira masu ne masu kuɗi da yaya tambaya ce wannan alfu na farko alful istifham ne kuma istifham ya ati bi sigatu su'al iya zuwa da sigar tambaya atala al-ghaiba ya leko gaibu ya gani to in ba wannan ba na biyu amin takaza inda rahmani ahada ko ya riƙe alƙawari da Allah ko Allah ya masa alƙawarin haka an ce asibin wa'id a lahira ma an kaje zan baka kuɗi da yaya kaga na farko babu ko ba gaskiya bane tunda bai je ya gano gabi ba na biyu ma babu tunda Allah bai masa alƙawari ba to daga nan sai na uku mai Allah ya ce كلا سنكتب ما يقول ونمت له من العذاب مدا wannan iya cikin tsari da balaga ta Qur'ani wanda iya cikin usulubul jadal kamar da malamai suke ba usulubi na tattaunawa cikin ruwan sanyi mutum ya kai gunda zai karyata kansa da kansa kaga nan da yace a a lahiran masu ne masu kuɗi da dukiya ƙarar Allah kai tsaye Allah bai ce ƙarya yake ba ko ba haka bane Allah bai ce ƙarya bane ba haka bane amma sai aka bude shi ta wani layin da duk mai hankali in ya ji tambayar to ya san asibin wa'il ƙarya yake yi kaga dai na farko bai leka a lauhin mahafuz ba bai isa ba na biyu Allah bai masa alƙawari ba tunda shi ba annabi bane annabi shi kada yake wa wahayi a cikin al'umma to ba annabi bane me na uku ƙarya yake yi an fahimci wannan to sai Allah ta'ala yake cewa kalla abin da ya faɗa cewa a lahira masu ne masu dukiya da yaya ƙarya yake ba haka bane sannan kutubun ma na kuma ya ƙun Allah ce za mu sa a rubuta duk abin da ya faɗa duk abin da ya faɗa na ƙarya da ainihin girman kai da cika baki da wuce gona da iri Allah ce wala za mu sa kaf a rubuce su duk abin da ya faɗa za mu sa mala'iku su rubuce ai sannan hafazu alaihi ma ya ƙun za mu kiyaye mu haddace duk abin da ya faɗa fa yujazihi fil akhirah sannan idan an je lahira a mai sakamako cikin abin da ya faɗa an gane ko aw amara amarahu Allahu al malaika hatta yakatubuha hatta yakatubu ma yaqul ko kuma Allah ya umarci mala'iku su dinga rubuta abin da yake faɗa a lokacin da yake faɗar magana da izza da girman kai da alfahari to sai Allah ya sa mala'iku su dinga rubuta tunda ai qur'ani ya ce wa inna alaikum lahafidina wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin Allah ce kowa daga cikin ku a gare ku akwai alkatibina marubuta marubuta suna nan tare da ku suna tsaye suna tare da ku kiraman katibin wa an su marubuta ne masu karamci masu girma su ne mala'iku wanda ba sa ƙari ba sa ragi ba sa shari ba sa ƙage an fahimta abin da kai shi za su rubuta to suna nan a rubuta suna rubuta suna nan a tsaye suna rubuta to shine Allah ta'ala yake cewa za mu sa a rubuce dukkan abin da ya faɗa shine sayaktubu ma yaku wa namdulahu min al'azabi madda sannan za mu masa ƙari a cikin azaba ƙari ay naziduhu azaban fawqa al'azab domin yayi wa Allah ƙarya ko ya yi girman kai ya yi alfahari irin waɗannan kuma azabarsu daban take a gun Allah sai Allah ta'ala ya ce za masa ƙari kan azaba wani mutula min al'azabi madda ainu zidihu azaban fokal azab a kan azaba nomali da ake wa kowane kafiri to sai an ƙara masa wuta domin ya yi aikin da ba kowane kafiri ba ne an bayyamci wannan Allah ya raba mu da kafirci daga nan mai Allah ya ce ونرثه ما يقول ويأتينا فردا Allah ya ce wa narithuhu ma yaqul ai ma ma ma indahu min al-mal za mu gaje duk abin da yake surutu a kansu na dukiyar nan ba iya ce shi mai kuɗi ba ne inda yake da kuɗi a duniya a lahira man haje shi ne mai kuɗi suna da kuɗi to sai Allah ya ce duk abin da ya faɗa da shi da dukiyar duka za mu gaje shi a wani gun dama ya ce inna nahnu narisul arda
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون mu ne ji Allah narisul arda za mu gaje ƙasa wa man alaiha da duk abin da ke kanta wa ilaina yurja'un dukkan halitta za ta dawo zuwa gare mu ko za a dawo da ita zuwa gare mu yanda duniya da ba kowa sosai ta dawo ba kowa kowa sai ya tafi ya banta dama zuwa ka yayi to za ka tafi ka banta haka take dama yanda baka zo da komai ba haka za ka tafi ba komai duk abin da ka samu a gidan duniya ka same shi lokacin da ka zo duniya baka da komai haka nan idan ka tashi tafiya ba abin da za ka tafi da shi an fahimci wannan wannan shine hisabin duniya kenan ba za ta barka ka tafi da komai na ta lahira yadda ta baka a duniya ka za ta kwace abin da ta baka a duniya an fahimci wannan lakafani ma da ake linke ka a lallabe ka shi ma don saboda kar- kada ga tsaraicin gani ganin tsaraicin mutum ko ya mutu haramun ne yasa shari'a ta ce to a masa likafani yasa likafanin ma ya zama tufa ce mara tsada kuma kowa da kowa ɗaya ne a samu mutumin da bai san kowa ba mahaukaci ma mu ɗauki mahaukaci ya zo gari ya faɗi ya mutu ba wanda ya sani ba wanda ya san shi to likafanin da za a sanya masa irin za a sanya wa gwamna idan ya mutu an gane ko ko sarki ko shugaban ƙasa ai muna gani kwanan shugaban ƙasa ya mutu ai ko ai kowa ya ga yadda aka binne shi likafani dai irin na kowa da shi aka samu sa irin na kowa ba wani bambanci da shi shugaban kasa da ce za a canja masa wani babu iri ɗaya ne kaga wannan shine duniya yanda ya kamata mu yi hankali da ita wallahi kuma za a binne mutum ko zobe ba za a bar mai hannunsa ba zobe wannan wallahi ba za a bari ba tana agogo duk abin da ka san nata ne to sai ka ajiye mata kayanta kuma babban tashin hankalin ka je kuma lahira Allah ya tambaye ka ya kasame shi shi ne abu ma mafi tashin hankali ya ka same shi duk abin da ka tara ka sa- ka tara din nan ka mutu ka bari ta ina ka same shi sannan da ka kashe abin da ka kashe ta ina ka kashe shi shi ma duk sai kai wa Allah wannan bayani an bayyana wannan wani risuhu ma ya kulu wa ya'ti na farda ko cewa za mu gaje duk abin da yake da shi duk abin da yake da shi na dukiya ay ma inda hu min al mali wal waladi duk abin da yake da shi na dukiya da 'ya'ya za mu gaje su in ji Allah bi hilakuna iyahu wa ibtalu mulkihi ko tun a duniya ma amma halakar da dukiyar ta ƙare sannan madogararsa ta mulkin da yake sa shi girman kai mu rushe ta mu kwace mulkin daga hannunsa sannan kuma ya je mana lahira shi kadai bila malin wala walad ya je lahira farda shi kadai ne ba wani abu da zai je da shi lahira ba ɗa ba dukiya ba komai an gane ko Ah, wa ya ati na farda daga nan mai Allah ya ce واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا wattakadu min dunillahi aliha su kafirai su riki koma bayan Allah ya zama allansu tunda gunki koma bayan Allah ne an fahimta mala'ika koma bayan Allah ne annabi ma koma bayan Allah ne duk abin da ake bauta masa koma bayan Allah ne ba Allah ba ne kuma ita bauta Allah ne kaɗai ya cancanci a yi masa ita duk wanda yake bauta wani to iya bauta wani Allah koma bayan Allah yasa Allah ya ce wattakazu min dunillahi aliha sun riki wani Allah ya zama shine abin bauta suna daukan haƙƙin Allah su bashi saboda me li yakunu lahu izza domin ya zama to a sakma yamna'una min al'azabi wai ya zama to wanda zai tare musu azaba daga gun Allah to in ma ban da rashin basira gunki ai itace ne ko itace za a sassaka ba mutum ya samu bishiya ya sassaka ta ya goge ya kente ya zo ya ajiye kamar kujera ne ko wani benci kuma shi kina ana bauta masa kuma har yana saran wai wannan wannan itacen busheshen itacen nan da ya sassaka da hannunsa wai kuma shi ne zai taimake shi a lahira wannan wace irin rahin basira ce kaga hankali ma wannan babu shi a nan, ba hankali ma babu shi ai duk wanda zaka sa ya taimake ka ai wanda ya fi ka ai ko wanda ya fi ka shi zaka sa ran zai taimake ka to amma abin da ka yi shi da kanka da kanka ka yi shi ba shi yasa lokacin annabi ibrahim alayhi salam da ya je sassare gumakan da suka yi duka ya sassare gumakan sai rataya gatari a wuyan ɗaya daga cikin ya bar ɗaya bai kai bai sare shi ba ya rataya raƙumi gatari a wuyan shi da suka zo suna tambaya man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin kai wai zo aikata mana wannan kan allolinmu to ka ji wata hauka kuma wai Allah ne za zo a sare shi Allah man fa'ala haza bi alihatina wai zo aikata wannan aika aika kan allolinmu kai innahu lamina zalimin wannan akwai azalimi to dan Allah yanzu hankali zai da wannan Allah a samu ne je sare shi to ai kaga babu Allah ke an gane ko iske ce samina fatan قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين na fasara wannan قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم wa'ansu daga mutanen gari sun suke ce samina fatan ai mun ji wani matashi wani saurayi ne fata mun ji wani matashi yadhkuruhu iya aibata su an gane ko shine yadhkuruhu ai ya aibuhu iya aibata su iya ce ba su cancanta bauta musu ba kaza kaza kaza mun ji shi iya wannan surutan a gari yuqalu lahu ibrahim ana ce masa ma ibrahim sunansa ibrahim mun ji dai iya iya aibata gumakan nan mun ji da kunnan mu daga nan me suka ce قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ya suka ce fatu bihi ala ayunin nas a kirawo shi yazo za a zauna a- a tambaye shi ya bada ya bada ba'as a zo da shi gaban mutane a tambaye shi a ji me gaskiyarsa a cikin wannan tsarin fatu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun haddun mutane su shaida shine ko ba shi bane daga nan mai faru قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم suka ce a anta wannan akwai istifhami shi ma tambaya ce ana an karanta a anta bi tahqiqil hamzatai an karanta bi tahqiqil ula wa tasilu saniya a anta an gane ko kai ne fa alta haza bi alihatina ka aikata irin wannan aika aika da allolin ya ibrahim ya ibrahim tabiyarsa ake an yi panel ga mai masu rawani da masu ɗamara duk da manya an haɗu an kirawo annabi ibrahim a.s. an titse shi ana mai tambaya kai ne ka zo ka aikata wannan aika aika ga allolin ibrahim kai ne kai wannan daga nan wacce amsa ya basu قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون sai ce a'a fa'alahu kabiruhum haza ai babban su ne ya aikata wannan babban su ne kun ji hikima irin ta annaba mala an ce babban su ne an ce wasu malaman suka ce sai haka da yatsan sai yake nuna babban su ne wannan ne ya aikata an fahimta kabiruhum haza fasaluhum to tunda dai gashi fasaluhu ku tambaye shi gashi na ai ko kuma fasaluhum ku tambaye su in kanu yantiqun in dai suna magana ai alloli da kuke su ku- su kuke bautawa ai to ku tambaye su ai waye aikata wannan ku tambaye za su ba ku amsa daga nan me yace فرجعوا إلى أنفسهم Mhm.
فقالوا إنكم أنتم الظالمون
farajau ila anfusihim sai suka dawo kuma suka nutsu suka ce a ai ba kai wannan mu ku dai mutane ne azalimai an gane ko farajau ila anfusihim fa qalu innakum antum zalimun wan suna ce to ya za a yi bauta abin da bai ji bai gani baya magana wan suka ce kai wannan ba hanyar ne bace daga nan wa'an su aka ce suka dawo daga wannan tsari na bautar kafirci wa'an su kuma suka ce a ai kuma a zalimai ne da ku aka haɗa baki da ku aka haɗa baki aka yi mana wannan a takaice dai abin da ke so mu zo kansa shine gunki bai magana bai ji bai gani bai magana an ce akwai wani sahabi da in yi tuna abin da ya yi lokacin jahiliya sai yana dariya har ma wata ran manzo Allah ke tambaye sa wani me ya faru haka sai na kana dariya kai kadai sai ce wallahi manzo Allah wani abu na tuna lokacin jahiliya to ina da wadata sai na yi gunki na na dibino da da, da zuma na dakka dibino na kwaba na sa zuma na kera gunki na da wannan shurarren dibino da zuma ina je na ajiye shi ya ce wata ran sai aka yi gashi aka yi ga tinubiya ko aka irin rashin kudin nan da ake yawa sai aka samu gargada aka shiga irin ta yanzu na ya rasa abin da zai ci ya yi wuri wuri haka ya ce gunki kuma yana ɗaki sai ya baki ido da ya je ko sai ɗan gutsuro na a basi mun ya cinye ko ya sha ruwa ya yi muzurai ya fito ko ana nan ana nan dai wala wannan gunki sai da ya cinye tas ya ce walla manzala ina cin wannan ko dariya nake wa kai ya cin yanansa gaba daya to kaga wannan shine tsarin mutum ya sassaka da hannunsa kuma yazo yana bauta masa shine Allah ya ce wattakazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza wasu na ganin kamar su ne za su taimake su a gun Allah wai gunki zai hana Allah ya musu azaba zai hana a mala'ika ya musu azaba wannan shirshiri ta banza ce daga nan mai Allah ya ce كلا سيكثرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا Allah ce kalla ba haka bane ba wani wanda zai ya isa ya hana Allah ya musu azaba in Allah ya so ya musu azaba su dai sai ya kafuru na bi ibadatihim a lahira sai sun kafir cewa duk abin da suka bautawa ai tabar tabarra'ana ilai sai sun yi tsine ne nuwa da gumakan sun ce ba mu ba ku ba ku ba ai a duniya ba mu ce ku bauta mana ba an gane ku ba mu kira ku mun ce ku bauta mana ba sai an tsine sun tsine musu masu tsaye musu albarka sai ne sai ku furna bi ibadati wa yakununa alaihim ridda sa zamanto kishiyoyi tsakanin juna da juna ya zamanto kamar zaman doya da manja ana zagi da tsinuwa an gane ku to Allah ce sai sun irin wannan rayuwar alahira bayan a duniya suna bauta musu suna musu dawafi suna kaiwa da komowa a kansu to Allah ya ce alahira sai sun zamanto abokan gaba sun zamto istabarra allazina tubi'u min allazina tabu تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب Allah ce yakunu alaihim didda sai sun zama a'ada sai sun zama makiya sai sun zama makiyin juna su goma ka sun kiri su maka kafir sun ki goma Allah ce istabarra allazina tubi'u min allazina tabu idan kiyama ce za a samu bara'a ayi baran baran da wanda ake bi da mabiya wa taqatta'at bihimul asbab duk wani abin da ya hada su a duniya to yayin ki in ka bi mutum akan ƙarya da son zuciya a duniya to wannan alaƙar an je lahira ta yanke babu ita kai a lahira ba kun ga ta alaƙa ta ɗa da uba ita ce alaƙa mafi girma to a lahira Allah yanke wannan alaƙa a duniya ne wane ɗan wane wane baban wane wance matar wane wane bijin wance to wallahi in an je lahira babu wannan ba wani abu na zancen haƙƙin ɗa da uba ko uwa da ɗa babu wannan kowa nafsi nafsi yake an gane ku wanda Allah ta'ala yake cewa idan kiyama ta tsaya fala an saba bainahum yawma izin wala yatasaalu ba wata nasaba Allah ya yanki nasabar gaba daya Ah, to in ba haka ba ai qur'ani ya ce muna z- wani zai guje uwarsa da babansa yanzu a duniya akwai wahala da zaka guje babanka da mahaifiyarka ai dan ka tsaya ta cinye ka zaba inda kana da imani kwara su tsira kai ka mutu to amma a lahira Allah ya ce wallahi kana ganin za ka guje musu kana ganin su za ka ce ba kai kansu amma yanzu wannan kaga duk abin da zai a duniya ne kai uba ka tsaya ka yi tarbiyyar yaranka a duniya kai da ka tsaya gaban mahaifanka a duniya to in kun je lahira in kun ya kusa masa gaban alahira an fahimci wannan da ke ku to amma alahira ba wani wanda zai tsaya ma dan girmansa ko dan matsayinsa kai kuma ka cancanci Allah ya ma azaba a ce ganin wani ba za a ma ba zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne ce ya Fatima silini ma shi ita min mali duk abin da yake so ya Fatima in ina da shi ki tambaye ni zan baki haka manzo Allah ya faɗa mata amma inni la ne anki min Allah shay'a idan an je lahira ban yi san amfana miki komai kun Allah ki tsaya ki abin da zaki kare kanki daga azabar Allah amma ni ban yi san sallallahu alaihi wasallam an fahimta li yakunu lahum idza wattakalu min duni la aliyata kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda na'am daga nan ba ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا Allah ya ce alam tara shin ba gani ba anna arsalna shayatin al-kafirin mu ne muke turowa kafirai shaydanu ai sallatahum alaihim sai mu sallada shaydanu akan kafirai an gane ko yasa za ka kafirai suna wani abin wanda hankali ma ba zai karbe shi za a yi abin da da gani ka san da amma da ko mun jahilci inda da hankali abin ba zai yi ba to Allah ne zai turo shaydanu ya sallada su akan kafirai ta'uzuhum azza ay tad'ujuhum idha aja zaske tura su turawa suna ingiza su ingizawa al'azzu wal hazwi ne at-tahrik shedanun zasu dinga motsa kafiran suna musu kaini kamar ana yi wa doki kaini wajen yayi yayi su kuwa ko ya fita a guje kora kuni to haka shedanun zasu ke tsabirin kafirai za kafiri ya kwana ya wuni iya saban Allah bai gaji ba to shi ɗan da yake tsabirinsa ko ya ɗauko dukiya mai yawa ya zinduma cikin saɓan Allah layu simin wala ya guri mai ji ko bai ji daɗin rayuwarsa ba ko dai wani abu na hauka hauka duk dai to Allah ke ce shaidanu ne suke tura suke yawa domin sun bujire wa Allah sai Allah ya haɗa su da shaidanu ta'uzuhum azza daga nan ba فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا Allah ce fala ta'jal alaihim kar ma kai gaggawa azabtar da su ka tsayar su kawai in dai kafirai ne ba su da imani rabu da su kar kai gaggawa an fahimta duk zaluncin ka ayu ba gaggawa za ta zo rana tana nan tana zuwa ɗayan biyu ne ko ka mutu ko kuma damar ta kubuce dole a biyu na sai yi daya an fahimci wannan duk zaluncin da za ka yi kaje kai ta yi kai tafin karfinka kana takewarka duk ka yi akwai ranar ƙin dillanci kowannen damar da kake yi ta kubuce kana ji kana gani bayan da za ka yi ko kuma ka mutu ka bar ta ka tafi to Allah ya ce kada ka yi gaggawa bi talabi uqubati kar ka nemi ma azabtar da su kyale su na uddulahum muna nan muna kididdige musu duk abin da suke a rubuce ki a gumu imamul kalbi yake cewa Allah yali wal ayyam wa shuhur wal a'wam duk kwanan su da yinin su da watan su da shekarun su iya hannu muna lissafa ba misin ɗaya da zami a kansu iya cika yadda ka sa ɗaukewa wuta ne ba haka za ɓaɓɓaci ke na biya gadi wakil al'amfas wasu malamai suka ce ta numfahinsu ma iya nan ƙididdige a gudun Allah muna ƙirga numfahinsu ɗaya bayan ɗaya idan numfashin ƙarshe ya fita shi ke nan magana ta gari Allah ce ta nafasu na biya fi duniya ilal aji tun numfahinsa da suke a duniya suna rayuwa to iya nan a ƙididdige a gudun a kirge ce tsab in ka yi numfashi ya je dawo ɗaya ya fita ka sake yi ya dawo ɗaya ya fita kuma duk abin da yake a ƙirdige zai kare ya yi ba wuce ma ke cewa zara ba ta barin da ko yau a zara gobe a zara wata nan ba abin da za a samu wani to haka rayuwa take to Allah ya ce wa na'uddu lahum kala fala ta'jal alaihim inna ma na'uddu lahum adda muna ƙirdige rayuwarsu da duk abin da muka eba musu shikenan iya karewa magana ta kare yasa hadisi ya zo manzon Allah ke ce sallallahu alaihi wasallama dukkan daya daga cikin ku ana hada halittarsa a cikin mahaifiyarsa kwana 40 40 43 sai je kuma a turo mala'ika fayanfaku fihi ruh fayi umaru bi bi, bi arba'i kalimatin ko bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id wa amalihi kai wa shaqiyyin aw sa'id tun mutun kafin tun iya dan wata hudu Allah zai sa mala'ika ya rubuta masa komai nasa a duniya hannun fashin ka sai a rubuta har abin da za ka samu sai a rubuta duk abin da za ka samu ya same ka a rubuta shi an gama an yi programming ɗin koma idan ka zo duniya kawai biza ka yi an gane ko kana zuwa gunda aka ciki birki aka tsaya nan za ka tsaya bayan da za ka ci gaba Allah ya samu cika da imani daga nan mai Allah ya ce يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا Allah ya ce a rannan ranar alkiyama na hashirul muttaqina ila rahman almuttaqina sune almu'minina ke za mu tayar da mu'minai ila rahman ai malin yace wazkur lahum alaihi wazkur lahum alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah ka ambata musu al-yawmul ladhi yajma'a fihi man ittaqa fi dunya bi ta'ati wadanda suka yi wa Allah da'a a duniya suka ji tsoron Allah wajen yi masa da'a ila rahman Allah zai tayar da su zuwa ga aljanna ila rahman a ila jannati Allah zai tada su su ga aljannarsa Allah ya samu ne wabdan ay jama'ata jama'ata jama'a jama'a kamar yadda Allah ya ce yadkhuluna fi dinillahi afwaja haka nan yadkhuluna lijannati afwajan afwajan jama'a jama'a zumrar sahabbai zumrar tabi'ai zumrar tabi'ut tabi'ina zumrar atba'ul atba haka dai set set na mutanen kirki za su dinga higa aljanna a lokacin da mu kuma rayu yanzu gashi muna karni da goma sha biyar ba sai a ce wanda suka rayu a wannan karnin su ma su zo wanda Allah ya ji kansu ya musu rahama su ma sai su ga aljanna a lokacin da Allah ya samu dace su na'am daga nan ba ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا kun ga tun anan ga bambancin almu'minu la kafir can aka ce yahshirul muttaqina ila rahmani wabda za a tada su a raka su jama'a jama'a kai su har gidansu a aljanna mala'iku suna raka suna musu addu'a su kuma kafirai na suqul mujrimina almujrimina alkafirina ai za mu sa a kora kafirai su kora su za a yi yadda kasan za a kai sa kwata gun yanka a guji ake furti masa ko to haka haka za a yi wa kafirai idan kiyama ta tashi za a sa mala'iku su kora su ta an gane ko yi ne wani suƙul mujirimin ila jahannama wirda wirda shi ne aɗashen a ɗashen a ɗashen ma'ana suna masu jin ƙishirwa da ƙishirwa ta bala'i za su tashi har ma malamai suke cewa ƙatta ƙatta an aƙanaƙuhun min al'aɗash wuyansu ma ya karye saboda tsaba ƙishirwa ga bala'in kishirwa irin ta lahira ga dukan mala'ika ga fada wuta Allah ya tsare mu shine wa nasuqul mujrimina ila jahannama waylida daga nan ba لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Allah ce la yamlikuna shafa'a ba wanda ya mallaki ceto an gane ko ba wanda ya mallaki a cece shi ko ceto baya kan kowa illa man ittakada inda rahmani ahada sai wanda ya rike alƙawari tsakaninsa da Allah mai rahama kun ga da aka zo magana ce to sai aka ce rahman ko dan domin duk wani abu da zai shafi aljanna ya shafi yafiya ya samu afuwa to Allah iya yawan kawo sunansa ar-rahman a gurin domin rahama ce take aiki an fahimta ba wanda ceto zai same shi face mutumin da ya rike alƙawari tsakaninsa da Allah su ne masu imani domin su rike alƙawarin la ilaha illallah muhammadur rasulullah to sabonsu ko ya kai tabin sama to in Allah ya so sai sa ya cece su an fahimta ma'ana duk wanda ya mutu da la ilaha illallah ko ya mutu da imani to ba zai dawo wuta ba duk juyi da ya karshe Allah zai sa ya cece shi ceto ya tabbata akwai ceto tabbas Allah zai sa wa an so daga cikin bayansa su yi ceto zai sa mala'iku zai sa annabawa zai sa wa an so ma wanda ba mala'ikun ba annabawan ba su Qur'ani zai yi ceto wa'an surori ma ƙur'ani za su yi cikin kamar bakara kamar suratul mulki kamar suratul zuhuruf da wa'an surori za su yi ceto aka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam an bai fitar nan za su yi ceto to amma ceto irin na lahira shine sai Allah ta'ala ya bawa mai ceton list da dama sai je ceto waɗanda Allah ya ba shi dama a kansu ma'ana ba za a ce je ka yi ceto ba ba a baka lis ba kamar alfarma ce Allah zai ba wane to je ka kai na wakilta ka je ka fito da wane da wane da wane daga wuta ka fito da su wane shi ne ceto amma mutum ba zai biyi kirje ce ya tafi ɗaukowa ne a wuta ba ba sanin Allah ba zai yi ba an bayyanta wala ya shi wanda yake cewa Allah la ilaha illahu wala ya shafauna illa liman tarahu wa min kashyati mushfiqun cewa ba wanda zai ceci wani sai wanda aka yarda da shi shi mai ceton an yarda wanda za a ceta ma an yarda da shi an fahimta a kullum irin wannan ina buga misali kamar lokacin da ake biki na price and giving dai na makaranti haka a yi bikin yaye ɗalibai da ba da kyaututtuka a yi za a ce 'yan set kaza wane wane zai ba su kyauta yan sayar kaza wani wani zai ba su kyauta ko ba haka ake yi ba kai ma da zaka ba da kyautar baka sani ba sai ka je gun za a ce wani zai ba da kyauta to idan an je an ce kai zaka ba da kyauta ta yan izu kaza in musabaka ce ko ta yan aji kaza in makaranta ne kai zaka iya cewa a cire sunan wani a sawun ai ba za ka iya ba ai to haka shi ta lahira yi yanda ka san dai a duniya mai mai ka kyauta ba zai ce a ba wannan bai cancanta ba a goge a sa wani ba zai yi ba to saboda ka a lahira masu yi list din da Allah ya baka idan ka je kuma iya ya su ya su za ka ceto ka dawo a ba san su ba sai Allah ne zai baka su ka je ka ceto su kawai shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce shi Allah zai bashi wannan dama zai bashi ceto har sai manzo Allah ya gamsu cewa ba wani wanda ya bari a wuta wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dama daga ceton manzon Allah sai ceton Allah su ne ƙarshe idan Allah ya yi cetonsa to shikenan an gama ku wanda bai fito a ceton Allah ba to su ne khalidi na fiya abada Allah ya raba mu su Allah ya tsare daga nan mai Allah ya ce وقالوا اتخذ الرحمن ولدا su dai yahudawa su ce ittakadar rahman walada wai Allah mai rahama ya riki da wannan magana ce suka faɗa da bakin su ai su sun ce yahudu yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne nasara sun ce isa dan maryam dan Allah ne so kuma majusu sun ce mala'iku ya'yan Allah ne ko ida wa qalu takadar rahman walada mai Allah ya ce لقد جئتم شيئا عدا hakika sun faɗi magana itin ai munkara sun faɗi magana mai muni jingina wa Allah ɗan magana ce mai munin gaske wanda munin nata ma ya kai har Allah yake cewa takadu samawati تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Allah ce takadu samawati sammai sun kusata su kekkece sama tun daga ta ɗaya har ta bakwai su ruguzo su faɗo ita faɗarna ai tashaqqaqna sun kusa su kekkece su ɓare an gane ko watan shaqul ardu ai tasqutu bihim su su saman su faɗo ƙasa kuma ta kece ta dare duduwatsu kuma tankasiru kasra duwatsu kuma su farfashe su zama kamar garin afilawa Allah ya ce da samai da ƙasai da duwatsu sun kusa su yi wannan sun kusa ta haka ta faru su an da aulin rahmani walida a tun lokacin da aka jingina wa Allah na to sai sama ta yi yunkurin ta fashe ƙasa ma ta dare duwatsu ma su rududdige duk lokacin da aka jingina wa Allah ɗauko mata sai sun yi wannan yunkuri a kullum an fahimci wannan wannan an da aulin rahmani walada suna cikin ayoyi guda shida na ƙur'ani wanda ba su da ɗigo ko ɗaya an fahimta akwai allahu samad ita ba tana ciki wadda kenan ba a tsangaya ba ne bayin shiru ba zan ba ku an da aulin rahmani walada don suna أن دعوا للرحمن ولدا ai min ajali an ja'alu domin sun jingina wa allah ɗa ke samanta ne mutu ke ci ta dari ƙasar ma haka dan abbasu yake cewa da shi da ka'ab faza'ati samawati wal ard da samai da kasai sun sun nifaci fashewa wal jibal da duwatsu wa jam'al khalaiq da dukkan wa'ansu halittu ma illa sakalai in ka dauke mutun da aljan kawai an gane ko wa kadat an tazula wa ghadabatul malaika malaiku suna fishi wasta'arat jahannam jahannama tana ruruwa ta karu hina qalu ittakaza Allahu walada a duk lokacin da aka ce wa Allah iya da dato sun sun wannan da sammai da mala'iku da wuta da komai sai Allah ya ce wa ma yan bagi وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Allah ya ce wa ma yan bagi lir rahman bai dacewa ga Allah mai rahama an yattaki da walada a ce riki da to Allah mai zai da da ai da ana ne masa dan ya taimake ka ne ai ko ya ma addu'a in ka mutu to Allah ba shi da bukatar wannan ba shi da bukatar taimako ba shi da bukatar addu'arka yasa Allah bai bukatar da ko kada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattaki da walada daga nan ba إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Allah ce in kullu ai ma kullu man fi samawati wal ard duk abin da suke samai da kasai duka abin da ka sani da baka sani ba to ƙarshen su dai atir rahmani abda kowa zai je ga Allah iya matsayin bawa an fahimta ai zai je gaban Allah a kaskance shine zalilan khadi'an ba shi da komai annal kalka kulluhum abidu dukkan halittu gaba ɗayan su bayin Allah ne an fahimta ba wani wanda zai je gaban Allah da wani mukami ko wani mai unguwa babu a lahira kowa farar hula ne an gane ko ba wani wanda ya fi wani sai wanda ya fi da tsoron Allah to kana nuna lokaci ni kuma so nake mu je gashin sura da yasa nake jan karatu an gane ko yawa mu je لقد أحصاهم وعدهم عدا Allah ya ce laqad ah- laqad ahsahu wa addahum adda haqiqa ahsahu muna kididdige duk abin da suka yi duk abin da mutane suka yi ahsahum wa addahum adda ai addada anfasuhu hatta adadin numfashinsu inji Allah wa ayyamihim da kwanukansu wa asarihim da da abin da suka bari fala yakfa alaihi shay ba abin da ya boye wa Allah shine wa laqad ahsahum wa addahum adda an gane ko ba abin da ya koye wa Allah wa kulluhum atihi yawmal qiyamati وكلهم آتيه يوم القيامة فردا wa kulluhum dukkan mutane inji Allah atihi yawmal qiyamati farda kowa zai je gaban Allah shi kadai wahidan laysa ma'ahu min ad-dunya shay ba abin da zai je ga ba abin da zai je ga ga shi gaban Allah na duniya da wani abu kowa shi kadai din zai tafi gaban Allah ba wani abin da za ka ƙara ka tafi da shi ba shi yasa ka yi guzirin tsoron Allah ka yi guzirin imani ka yi guzirin ayyuka na ƙwarai su za su taimake ka a lahira amma ba wata nasaba ba wani mukamin duniya da zai taimake ka a lahira ba kushi ka yi imani ka yi ayyukan ƙwarai da na alkhairi wannan su ne gatan ka in ka mutu daga nan mai Allah ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا innal ladhina amanu wa amilus salihati wannan kuma su goma ne a Qur'ani inda Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai inji Allah sai ja'alu lahumur rahmanu wudda hakika Allah mai rahama zai sanya musu soyayya a junansu alwuddu shine almuhabba almuhabba wa ziyada kenan an fahimta tunda alwuddu aqwa min alhubbi ita wuddu soyayya ce ta ƙarshe kenan to Allah ya ce duk masu imani Allah zai sanya soyayyar juna a junansu mujahid ya ce yuhibbuhumullah Allah ma zai so su wa yu- wa yuhab- wa yuhib- wa yuhibbuhum ila ibadihi almu'minin kuma Allah zai sa masu imani su so juna in kai imani Allah zai so kuma zai sa masu imani su na son ka Abu Hurairah yake cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama idan Allah iya son mutum sai ya kira Jibril Jibril alaihi salam ya ce jibrilu ga wane na nan a duniya ina son sa kai ma ka so shi sai ya so shi sai mala'ika jibrilu ya kira zuwa ga mala'iku sama duka ya ce inna Allah azza wa jalla ahabba fulanan Allah mai girma da buwa ya iya son wani ya ce kuma ku so shi sai duk mala'iku sama suna son ka an gane ku fa yuhibbu ahlus sama sannan summa yuda al-qabul fil al-qabul fil ard sannan sai Allah ya jeho da kaunarka a bayan kasa shi yasa za ka ga wanda ga jin labarin za ka ji kana son sa ko daga hannu bai taɓa ma ba wallahi sai ka ji kana kauna sa malam to Allah ne ya sanya soyayya sa a zuciyarka haka Allah yake wani labarin za ka ji wani sunan sa za ka ji ko ka ji kana son sa an fahimci wannan ga wani kuma iya ta ma hidima ko ba ka son sa domin Allah bai sa ma son sa a zuciyarsa to haka Allah yake in Allah ya so sai ya sanya tsaunarka a zukatan mutane duk wahalar nan da ake sha kai ba za ka sha ba to kowa son ka yake yi Allah ka sa a so mu. an fahimta Allah ka sa Allah ka so mu Allah ka sa bayan ka na kwari su so mu. wannan shine babban gata da Allah zai wa mutum haka nan manzo Allah yake cewa wa iza afqada al-abd haka nan idan Allah iya kyamar mutum baya son sa sai ya kira Jibril ya ce Jibril wani ba na son sa mala'ika Jibril ya fada mala'ikun sama Allah baya son wani daga nan a sako da tsanarsa a bayan kasa ko takara ya tsaya ba zai ci ba tunda ba a son sa ga da iya da kirki iya da kaza da kaza wallahi sai ga ƙuri'arsa ba ta fita in gidansu ba domin Allah bai sanya ƙaunarsa a zukatan mutane ba. haka Allah yake da ka ara mai kake dariya ne da ka ji labarin sa mawala ka tsare shi ba abin da ya mako haka Allah yake da so da ki daga Allah suke sako an fahimci wannan daga nan mai Allah yake innal ladina innal ladina amanu wa amilus salihati ko sai ja'ala lahum rahmanu da daga nan ba فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
fa inna ma yassarnahu bi lisanika hakika mun yassari alqur'ani ga harshen ya rasul sa halal qur'ani bi lisanika kai manzo Allah ya iya karatun Qur'ani ba sahabbai suka ce wallahi idan manzo Allah iya karanta Qur'ani ba sa so ya daina domin suna jin abin iya ratsa jikinsu ne ga daɗin sauti ga fidda makharijul huruf ga daɗin murya malam haka sahabbai suke cewa Allah ne ce mu yassare Qur'ani ga harshenka fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin domin kaiwa masu imani albishir an fahimta wa tunzira bihi qauman ludda kuma kaiwa mutane masu taurin kai gargadi ai shidadan fil khusuma shine alud wanda yake da taurin kai da matsawa cikin kusuma da musu imamul hasan al-basri ke cewa samma anil haqq shine alud mutumin da ya kurumce mai jin gaskiya mujahid yace al-zalim shine alud az-zalimi alladhi la yaqbalu al-haqq wanda baya karbar gaskiya wayda wayda al-batil kullun iya idda'ayin ƙarya an ga an gane ko wannan shine abin da malamai suka ce qur'ani albishi ne ga masu imani kuma jan kunne ne ga masu masu taurin kai masu saban Allah daga nan aya ta karshe ma وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد Mm.
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم aw tasma'u lahu أو تسمع لهم ركزا yawa to an zo karshe ai ka ci da mana malam Allah ya ce wa kam mahalakana kam ai lil adad kam lil adad Allah ya ce mun halaka dewa qablahum min min qarni mun halakar da alƙaryoyi dewa kafin zuwan mutanen Makka an gane ko hal tuhissu minhum min ahad Allah ya ce ka tambaye su sun ji motsin wani tahissu sun fassara da tara kaga wani fa hal tara lahum min baqiya ai Allah ya halakar da adawa da samudawa ko to a yawonka na duniya ka ga wani wanda ya saura wanda bai mutu ba ba wanda zai ce ya gani shine hal tuhissu minhum shin ka ga ɗaya daga cikin su auta jidu ko ka samu labarin wani iya wani gari shi ya makale bai mutu ba Allah ce ba wanda za ka samu ba za ka ji labarin wani ya ragu ba sannan idan ka ba zai nuna ma wani ba shine hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza rikizu shine as-sautul khafi ko ka ji motsin wani wanda iya nan kamar bai mutu ba iya motsi iya cewa gashi ana daga cikin waɗanda Allah ya dirkake ya halaka babu badu jami'an duka sun tafi zuwa ga Allah falam yabqa minhum aynin wala asl malai ke cewa ba abin da yi saura ayin gangunan jikinsu babu asr abin da suka bari a duniya shi ma babu kai Allah da irin halakarwa ke mana duk abin da suka bari na gidaje da gonaki da dukiya wallahi ba da za ka samu shi ne azabar isti'isal kenan Allah ya babbago tun daga ƙasa Allah ya halakar da abu shi kenan a rufe ba bai tsoro to irin wannan azabar Allah ya musu Allah ta'ala ya tsare mu